من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barka mu da saduwa a wannan lokaci mai albarka a cikin wannan shiri mai albarka a nan gida mai albarka shine radio television tenere allah muke mu godiya da ya haɗa mu ya ƙara rayar da mu da rai da lafiya muka haɗe a cikin wannan shirin namu ba shirin wani abu ba sai babban lamari shine ko mu'jiza allah shine kur'anin allah maganar allah maɗaukacin sarki wanda a cikin shirin muke tunatar da junanmu inda harsunan muke kurakurai ko kuma yanayin yarenmu da ke dole sai mun yassa dole sai mun koyi larabcin mu jara karatun alkur'ani mai girma Allah muke roko ya sa mu dace da yadda yake so kuma ya yarda da shi alkarkashin wannan shine Allah ya arta mu da samun halarta ɗaya daga cikin manyan malamanmu mu waɗanda Allah ya yi musu baiwa ɓangaren Kur'ani suna ba da gudunmuwarsu ta abin da Allah ya sanar da su shine shekhan mu ba mu mana na ci almajiri Allah ya saka mai da alheri shine Abdulmalik Khamis wanda kuka sani imamin masallacin Imam Malik malam muna daɗa maka sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam na tare da mu darsi na hudu kenan cikin wannan halkar ta zama da muke yi ta attartil da iko Allah mun ɗauko karatu kamar yadda kuka ji can kwanakin baya sati biyun da suka wuce ko uku farko mala ya yi mana shimfiɗa ga baki ɗaya sannan ya ya fara mana ta ɓangaren sanin asalin kalmomin larabci waɗanda da su ne aka haɗa alkur'ani mai girma to ya za mu furtata su don karatu mai tsayu da abin da ya shafi musulunci mu wannan yasa darsin mu ya shiga daya biyu muka samu kamar biyu insha Allah ko na uku kenan yau da iko Allah dama mala ya yi mana mukaddama ko kuma ya gabatar mana cewa da iko Allah bayan wannan za mu darsi na musamman cikin abin da ya shafi kiran sallah shi ma kiran sallah tukuna sannan akwai darsi da zai zo na suratul fatiha da dama karatunmu in kuna tuna musamman wanda ke tare da mutum da muka fara zuwa yau ba abin da muka bada himma kan shi kamar karatun suratul fatiha kamar yadda kuka sani hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar duk wanda bai da suratul fatiha bai da sallah to don haka mun maimaita muna maimaita shi yasa kun bayan suratul fatiha muna dan kakkama kadan kadan har inda muka tsaya dan haka malam zai ƙara dada mu ya maida mu akan asas inna don haka yau darsinmu zai tashi akan kiran sallah yadda kuke ji ladanan mu ce yi tausai ne zuwa gare su don a ƙara tunatar da su yadda da yawa sun sa kansu ba tare da sun je sun bi ilimin haka ba Allah ya samu dace ba tare da dogon bayani ba malam zai yi mana bayani insha Allah wanda zai gamsar da mu akan haka in yi da yawon matkawar ma sallam yan banda sabu da ir sabu ko ir ko ga kan to lokaci ko kirga yake charku bai semen kulu in radio television albarkantu bon kan kati tenere ir wani sigiro ra kan sirgina sai attartil wa karra ir ga charfon gadi matino ir de nay hima ir mi tilasan di ma larabci na chauda matkir ko ba a ga yardan da ir ko ne wa ware amir wa fakandi wadi ma gano ir wani sigiro ra ir na ir alfagai gufuna alfagai ra ir labu albarkantu kan kati sharra alfagai burni agoi iramo ir alfag biro ka warang bai imam malik limango imam jangare biro ka signe imam malik awane limango alfaga mo warang bai qur'ana do hara irko na no wa kana no irko mal barka dangir se irko mi dumbo bandir se wadi se alfaga irno no dama mir chondi wa kan kula di a himande ir wane halqa ago ara wa kan ane irbiye banda irma alqur'ana harfai bai wadin banda suratul fatiha ce wo kalihin zanta yin gano kate jingare cayan wo kan lima mai ladan ya gogote ibobo irgo ma jinde ga kan cayan wodo amma hatta yankan gogote irko dai mir bongo dabu irko mir ya fumo wadda sai a go hayakarra alfaga hunkuna irta ya harufai wada darsi hin kawali hin zara hunkunan wadda irko ba irgutun liman ladan ya cayan wobo wadda sai kallir mahangana alfaga sai irner ta wagayi irgo suratul zariyat irgo sintine sintina da irko ba irgo kokorga subai ga tabdun yiwo insha Allah kallir mun alfaga sai irin te inda waran kul magana irin mahangana nan kirgo ma irgo te yi hanno irgo ya gice ciga amana fahman da hal hatta yano nan kamo irgo du yi hanna ga tabbatar da sai mala sai mu ce muku falyatafaddal mashkur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Eh, kamar yadda muka sani eh, ayyuka waɗanda suke suna yawan maimaituwa ga musulmi shine kiran sallah da kuma yin sallah to ita sallah musamman suratul fatiha kamar yadda muka yi bayani da kuma kiran sallah masallatai suna da yawa ana kiran sallah to kurakuran da suke faruwa abubuwa ne da ya kamata a ce eh, na farko waɗansu ba koyo ne suke yi ba iyaka dai eh, mutumin da ya yi retret daga aikin gwamnati ba mun ce laifi ba ne mutum in ya yi retret ya Eh.
yi aikin kiran sallah wasu na cewa a ba matsala ba ne ni an matsala mutum ya kare aikin kasa kuma ya dawo yana kokarin ya aikin Allah babu wani matsala ai kyakkyawan karko ake nema Eh, in ma mutum bai gyara farkon shi ba ya gyara karshen shi in kuma ya gyara farko kaga abun ya kara kyau kenan Eh, sannan kuma wasu suna yi amma ba tare da sun koya ba saboda kawai an ɗauki aikin addini duk wanda yake so yana shiga to shi yasa muke son yan uwa su maido hankalinsu game da su yi aiki nagari duk mai aiki yana fatan ya yi shi ya samu ladar shi gobe kiyama to shi ko aiki yana buƙatar sharuɗa guda biyu na farko in kana musulmi to kai aikin nan don Allah shi ake kira ikhlasi na biyu shine kai irin yadda Allah ya ce ayi ko yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ayi kakkai da ra'ayinka to babban abin mutar na farko shine tauhidi ya zama to kana musulmi to wannan mu Nijar babu mai kiran sallah in ba musulmi ba to amma ikhlasi sune shine fikafiki na farko abin da suke kira almutaba'a dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine fikafiki na biyu kaga jirgi bai tashi sai yana da motar sai yana da fikafikai guda biyu ko ba haka ba to dan haka zamu fara da kiran sallah a gurguje shi kiran sallah ana kiran shi adhan to afon mala har kuce shiga ciki na so yan uwa mu su ƙara gane kaɗan inda hali a bayyana mana menene alaƙar kiran sallar da suratul fatiha da kuka sa kuka so ku yi mana bayani a cikin wannan darsin namu saboda darsin na kur- karatun qur'ani ne na koyon qur'ani gyara qur'ani Eh.
to menene alaƙa shi da a ce kiran sallah a cikin kamar makaranta Eh, na farko mun yi karatun haruffa Mm.
to shi karatun haruffa ya shafi alkur'ani ya shafi mi ya shafi duk ma abin da yake da alaka da musulunci Mm.
saboda da mai karatun tafsiri Mm.
da mai karatun eh, hadisi da duk karatun da zaka yi yana da kyau ka san yadda ake faɗa haruffa kenan shi karatun haruffa karatu ne da ya shafi duk karatun da ke Musulunci cikin gaba.
addinin musulunci shari'a kenan yawwa saboda ya za a yi a ce kai malami ne kuma kai karanta alkur'ani ba misali za ka ja aya ba daidai ba wajen tafsiri ka ce kuma kai mufassir ne alhali ko karatu na farko da ya fara a musulunci shine yin karanta alkur'ani iqra an ka ce ba annabi ba a fara da fassir ba Mm.
tafsirin ce ma an kai inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana Mm.
bayanin ma daga baya zai zo amma sai a iya karatun to mu ko yanzu karatun muke kokarin mu iya kuma mu iya- mu iya fassara kuma mu iya karatu ba ban sani ba ko A haka ne.
bayanin ya abin nan sai shi sallar sallah shi kiran sallah saboda alaƙa shi da sallah muka kawo shi saboda sai an yi kiran sallah sannan ake zuwa masallaci a yi sallah ban sani ko an fahimta sannan yadda muke gyara karatun alƙur'anin mu mushkila ce da ta shafi al'umma muna da ladanai muna da limammai to ladan kuma tare da liman yake tafiya kenan bai yiwa a gyara tafiyar liman ba a gyara tahiyar ladan ba alaikum eh Allah ya samu dace ma.
to al'azan sunan shi azan ya an ce azan kiran sallah suka ce daga al'uzunu na shine kunnai to amma matsalan mutane mu hadda sunansa ba su iya faɗa ba sai su ce azan azan zaka iske wani ma har ya karatu larabci yana ganin shi ya waye dan jami'a amma azan yake cewa azan jam'i ne na al'uzunu ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أذان أكيد وباء جان الحمزة نفت أن فهمتيني to shi wannan azan kin wato wani lokaci muna da azan muna da iqama an gane ko iqama to iqama asalin ta sunanta iqama amma wani lokaci ita ma ana a kira larabci ko a larabci Eh, a tsaye da Hausa, sallah tsaye da sallah tsaye da sallah wacce kuma azan kiran sallah kiran sallah to amma akwai wani lokaci saboda ɗalibai ne ke kawo wannan sai ka sai an kira kiran sallah da iqama duka da suna guda idan suka haɗi shi ne ake kira at-taghlib ka gane kamar yanzu zaka ji an ce al-isha'aini da larabci isha'i guda biyu ba ana nufin isha'i biyu ake yi ba da magriba da isha'i ina fata an fahimci ni to akwai hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahih muslim na abdullahi ibn mughaffal wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa baina kulli adhanaini salah har ya maimaita wannan so uku sannan ya ce liman sha'a tsakanin azanaini kaga ɗalibin da bai sani sai ce kiran sallah biyu to kenan tsakanin kiran sallah azhar da na la'asar ake nufi a'a abinda ake nufi tsakanin wato kiran sallah da ta da iqama shine abinda ake nufi amma ce liman sha'a ba abu ne wanda yake wajibi ba to kaga abu ne wanda ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya san shi matsalar mu ta gaba kafin mu ci gaba cikin karatu ka ɗan fassara shine cewa wani lokaci aka fara kiran sallah a musulunci saboda mu cikin jahilci mu sai ka iske mun san abubuwa da dama a tarihin abubuwa amma kuma sai ka iske matsalan mu ba mu san asalin abubuwa a musulunci wanda ya kamata mutum shi karanta at-tarikh al-islami da at-tarikh at-tashri' al-islami yana taimaka ma ɗalibin ilimi ya fahimci musulunci da kyau malamai suke cewa an fara kiran sallah ne a shekara ta farko bayan hijira kaga a makka kenan ba ba a kiran sallah ina fata an fahimce ni hadisi wanda yake na abdullahi ibn umar wanda ya zo cikin sahihul bukhari ya zo cikin sunan tirmidhi yana bada wannan labari cewa musulmi sun yi tunanin da ba kawai lokacin sallah ba kira ake yi ba suna dai kowa yana kirda don lokaci yalla yayi sai ya zo to sai aka tattauna ya za a yi sai waɗansu daga cikin suka ce wato na takhid na kusan min na kusin nasara mu riƙi na kus ƙaraurawa wannan ɗan soneri da ake cewa ko ring ringtone mu ɗauke shi wanda za mu rinka bugawa don saboda lokacin sallah ya zama tuyayi waɗansu suka ce a'a na takhid buƙan min ƙarnin yahud an gane ko a riwaya ta imamu tirmidhi wa ta bukhari ce ƙarnin min ƙarnin yahud mu riƙe abin busa ƙaho kenan irin na yahudawa an gane ko tun da kiristoci suke da ƙaraurawa to sai wani sayyidina Umar radiyallahu anhu yace ah ba za mu samu wani ya tashi ya yi mana kiran sallah ba bai fi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma Bilal tashi kaje kai kiran sallah to daga nan sai aka sala Bilal ya kiran sallah daga nan aka fara kiran shekara ta farko ina fata ana fahimta ta to kaga sanin wannan yana daga cikin abin da zai taimaka Eh, cewa eh, shekara ta farko ne aka fara malamai sun yi bayanin wannan wanda yake so ya duba cikin manya-manyan littattafan fiqihu musamman al-majmu' na Imam Nawawi idan mutum ya duba zai ga wannan eh, bayani sharhul muhaddab babban littafi ne na fiqh to wallahu ta'ala alam masha Allah alhamdulillah ne zai yawo matkawar ma kunir darso irna yawo matkawa irga cewa qur'ana ga da irin furu ir bayanai ra ir ko ko darara irna alfagano dama amir beran da ko koy hayakan himan da ir alqur'ana alfagai wala ir arsalamai mabai kan akul qur'ana agwa ara jingar kayan diya kansa jingar gonda alaka da qur'ana da hankan himan da shari'a kulu amma halar furwadira aina alfaga ha ifokta alaka kan nan a kandirse la sabo wo gane in girce wanda girfon gande jingar jingar caya da suratul fata a wani alaka dir da wani leso mai kirgoci jirbai wala ir wani sijirara ina ne yawla hurufa kirce larabci ni kullu hay kul kan gata arsalam ta dara kalkan larabci ni gana fu dimman wani larabci na harfai ga wani larabci na kaina mutumin da ta ga wana gama na bai wa kan hasarau kan gote no ya burbugu wato bore isbai gisintin za a islamtara kullu irko ya asintin da ya karano cew burmu ce ci guwa na cewojina har na to fassara ga kalaka da ayanin fa idza qara'na fa idza qara'na fattabi' qur'ana kala to baranta nan go kan irko ne thumma thumma alaina thumma inna alaina jam'ahu wa qur'ana kala to nan kane bayana bayano a margu-margu da fahama irko ne inga kambara na go sintinani min bon tilasan da gwana harfo qur'a harfe da qur'ana cewa maskil kon zumanin da ga yadana to hun kuri yayo mu ir borbobe yawal maskin ne no alfagai warage ne fassara fassara hinna na gwani asfiku kul baya as bayani kul baya bo inga no kata alfagai ko mir kan to wane inga no kati hankal sai alfaga kan da sai hurufai jira wato din jingar caya jingar gonda alaka da shari'a na ma bonno haye go koi ere irgo gaba to wadi mo ane caya mo liman igica ladan ga cano gadan liman muka liman ga mu bayan kullu gudo chauko yanno kan gonda fahama fi ko ido da hay kullu amma min ladan wasu du ir borbobu ladan ga mu ika gidu inge borno wade ne labu borbobu du inge bondai no kadai ladan kurara atilla saga asinda nan kago koi ammi kra sambu borfo kan hambar kadadi goyi bar yawo da rekat kam mu alfaka ne man te tanno din te retrat banda nim fura chaya za ni go ni go gwamni no amma ni ma ce da bere to bor nan kan borbo bugo kanwa wadi sai alfaga ne family fokti a chayan larabci na ga ingo nokti azan azan nodi mo anir musamman talibai kan gocho larabci na do dar salantra borbo bugo ne azan iga candi da za ane man tayarno kalma azan no kala kala aya de wadin banda anir fongandi kan tilas irin faham adhan do da iqama borfon gidan a fallon yawon ma'ana fallon alhalin ikula daban-daban ne ko ne kayan diyan iqama inga no kayan diyan adhan inga mo cayan no to wani gano kaina alfaga bayano kate kalirun koy da jina mana shekarar da aka shekara ta ko alfaga ne fongan mu halaga furo to agbora haikulu inkar irma asbabu ga wal jiro kan hayati dalilo da hankan na ate kan sai burbo go dirga hayewona e ago dalilo ra wato kan aslam tare da wat fono chayin wasin tin za aslam tare jiri sintina hijra banda arsalam ay gare yemo banda ki zurgo fatta ko koy habasha ye ka yan banda wato no isintin gacha jiri sintina no a ci dalile modiriye hadisi tiraira da wazira warga ma dalilai cayan mu makasin tunda ne falle ta
to daga ciki abubuwan da suke da muhimmanci kiran sallah sallah asuba ana yin kiran sallah zaka iske kusan sai an yi na farko a yi na biyu da kuma kiran juma'a shi ma ana yin na farko sannan a yi na biyu to dukkan su akwai inda akwai dan sabani da yake saboda muna magana kan kiran sallah ya kamata mu kawo su shine shin as-salatu khairun min an-nawm za a yi shi kiran sallah ne na farko ko na biyu an gane ko to waɗannan wani mana har mace shiga wannan eh na so da zo da kwaci ka nuna mana asalin ga lokacin da aka har kiran sallah akwai kawo mana bayani sahabbai sun so a ce an yi irin kararrawa wasu ko busa har ƙarshe manzo Allah ya ce ai kaza malam ko za ku tunatar da mu kamar nassin da ya nuna ga yadda ake kiran sallah ko ko kawai haka dai suka lissafa shi suka yi wannan duka za mu zo kan shi tun da za mu zo kan kiran sallah dama na so shi hadisai duka sun yi bayanin kiran sallah yadda za a yi shi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma ɗaya daga cikin sahabbai da ya mafarkin kiran sallah hadisan suna na cikin sunan abi dawud da sauransu suna da yawa kwarai da gaske to kidan wannan darasi ne wanda yana da alaka da fiqh kwarai dama za mu yi ishara ne zuwa gare shi kenan idan mutum ya duba dai misali ma dai cikin littafin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd zai ga kiran sallah da nau'ukan shi da nasoshi da kuma irin sabanin da akwai wanda wani wani kiran sallah akwai yanci Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so biyu sannan sai a yi shiru sannan kuma a dauka an gane ko to wannan shi ake kira at-tarji' wannan shi ma akwai shi duka nau'uka ne kiran sallah wanda dan takaitaccen lokaci ba zai bada dama a yi bayanin su ba illa dai abin da ke son da ce kiran sallah biyu a sallah asuba wanda ake yi na farko can cikin tsakiyar dare kafin keto alfijiri ko mu ce dai cikin dare wannan wasu suna mai as-salatu khairun minan nawm wasu kuma ba sa yi mishi to dama inda an kai sabani duka hujjar guda ce an gane ko an nuna za a yi as-salatu khairun minan nawm a kiran farko na sallar asuba to wasu sun ka dauki kiran farko shine wancan wanda ake farawa sannan a yi wanga na biyu wadda suka dauki a'a kiran farko wancan kafin lokacin asuba ne kinan wanga shine na farko na asuba to shi yasa kake jin waɗansu wurare ana samun saɓani kuma muna kira zuwa ga mutane idan mutane ba su saba ba to a karantar da su kafin a yi dan irin ga azumi in ka zo ka tabka a salati tun kiran sallah farko na bidibi a gobe sai ka hana bayin sahur na biyu kiran sallah na na juma'a zamanin sayyidina Uthman aka yi fara kiran sallah na biyu a tsakiyar kasuwa saboda mutane su san lokacin sallah yayi to aka ci gaba da yin haka to waɗansu daga cikin malamai suna ganin wannan illar ta kau saboda yanzu muna da ofar layer kenan ba sai an yi ba waɗansu kuma daga cikin malamai suna ganin a tun adi daga an yi kuma shi wannan aikin na Uthman da cikin sunnatul khulafa ar-rashidin suna ganin za a iya ci gaba da yin shi an gane ko wallahu ta'ala ala alhamdulillah alfaga to tagir sai na yau cayan wodo matakan asintin gassan buha musamman jingarai nan kan gwanda cayan jingar folon kano amma a gabar cayan hinka gase ya wala asuba wada kan ne ma ite cayan sintina da cayan hinka ta burfon gate as-salatu za sintina afoyan mu gate in kanta to hal alfaga furu wani rano ina sai dagin gate a mirfon gande banda sanno kate matanas cayan wasintin gate da kowa a tabbatar da su kan hadisai ga bagu musanno ga bagu muhammad kan cayan kala kala kada za su tuni kala gwaro matka goda kan sahabu no hindiri a matka igica da irko diya ne tabbatar ne to a ne ya irga kawo daga dirko ba amma son wakil da sintin da yin lokaci irin fahim fahim kawo kan gwamnati a su ba jingar cayan aido da jumma wani burfon ga ce as-salatu za su tuni warfon ga ta ihin kanta sintinai wana ne aslo ci na rano irko da yawa ta yi goga ce no in bore tunan diga imso da sai hal alfijiro goto to nodin donin ma burfon mo da asalatu ga bore fongan di mutum da hinai burfon mo sida a bihin sura hala ihin kanta daidai lokacin mutum goto nodin na kanin misali gada yawula mai hora nigdi burfon kan mutum zadi hirai isa ce walima ce zadi hinai kan lokacin da mai borkul su yi warin wakadai alfijirun fata dalilai ga kayi da hauka wadin bo zama sannu bo wani kirin ya ta mai hau bo wadi yansu ifo ta aslo ifo sai na igogo wani ce a kan kaina kal jumma lokacin jumma lokacin aslo lokacin fallon no za jumma lokacin to imca kala to umar yan bin khattab yan wace ikagite ihinka goitere sai da borkayin go habaira ijin tontoncayen fo ifo sai da cinicin do wannan yana alfaga ba a ne a girfa hamandi halin furca ya mocin cimora matakan alfaza go da ladan ya imani mahagoida
zamanin sai na usman ne aka kara na biyu usman wana no irin tuntumanta umar bin khattab wana din yana irin umar bin khattab insha Allah mana to yanzu sai mu ɗauki kiran sallah a gurguje mu ɗan yi bayanin shi kafin mu shiga cikin fatiha kiran sallah za mu ɗan ɗauki kurakuran da ke ciki kaga muna da na farko Allahu akbar Allahu akbar Allahu wannan alif maddu tabi'i ne ba a jin shi fiye da biyu saboda ba alhamza ce ta zo bayan shi ba amma in za a tsaya zai kuma kamar abin da suke kira wato abin nan maddu al'aridu lissukun to nan ana ejin shi har shida kiran kamar segon shida to na hasko waɗansu daga ciki suna cewa kamar aja Allahu akbar yana yiwuwa to amma in ba nasi a akwai ba wannan maddu tabi'i ne ba za a ja shahida biyu ba shi yasa waɗanda suke cewa ana jin shi haka nan ko haka ne bilal ya kiran sallah ya ja Allahu din nan to ana buƙatar dole sai sun kawo dalili to kuskure na farko akwai masu cewa Allahu su mai da ha'un fa'un kaga Allahu shine wanda ya sha kwana kaga ka mai da Allah ya sha kwana an gane ko da galaffa ina fata an fahimce ni ya luffu ya sha kwana allafu wannan kamar cikin maganar huruf da muka ce wajen fa'un wasu na mai da hausawa su mai da ta ha hura yawwa fura na allahu eh su ce wace allafu to wannan kuskure ne babba ba a ce allafu allahu akbar to wajen akbar nan wasu suna mai da kafin gainun saboda dama kusan mafitar su guda ita kafin tana saman halshe ita ko gainun tana cikin makoshi sama to da yake mafitar su ta yi kusa sai ka ce Allahu akbar akbar akbar ba akbar bane akbar an gane ko na gaba ita alhamzan na a ce to wani sai ka iskiya mai da ta ya'un Allahu akbar yak na fata an fahimta Allah ba yak bane to Allahu akbar shi ma akbar wasu suna ma kafin fatha su ce Allahu akbar wasu su yi mata kasara Allahu akbar wasu kuma su yi mata damma Allahu akubar duk wanga kuskure ne kafin kin nan sukuni ne gare ta ak ak ak to Allahu akbar barkin nan ba'un ne ra'un tana da sukuni to nan ba a barin harshe ya je can sama mun taɓa bayani ra'un in aka bar harshe ya dangane da saman baki to kusur ake samu sai shi maimaitu sai ka ce Allahu akbar bar an gane ko saboda an bar harshe ya ta can sama sannan kuma wasu na ƙara alif sai Allahu akbar babu wannan alif Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah shi ashhadu ko isa ce shiga tamanan daidai muna jin malaman mu da yawa suna fassara mana cewa muna jin an maida Allah kamar fassara sai su ce ganga ko makabarta to yaya yake koma harfin da larabci ya koma ganga ko makabarta eh to kamar akabar din nan suna ganin da kamar kabra ne kabra ita ce ganga an gane ko to wajen mutum ya saki kenan ko yawa maimakon ak ak sai ce akabar an gane ko to kabra ita ce ganga wadda ake kiɗi da ita
sai makabartar eh to shi makabarta ban san ban san abin gaba akbar akbar to nan ba yana ɗaukar makabarta yana ɗaukar kamar abin nan kamar saka mutum cikin kabari sun ma'amata hufa akbar ba yana nufin makabarta ba in an ce akbar ya shahidai can wajen birna da makamarta Allah ya kyauta Allah ya kyauta amin alfaga yawal maskawar ma kaina alfaga sun tinda Allahu akbar yawal makan suratul fatiha ce wa sun tinda kalma kalma kalma da caukulu ne wa cayan wada alfaga sun tinda irse hatta yangai ane za ci sintinati halir gacew irma hattaika ngunukti allahu do allahu can diya mu kan ba mu kulla da ne te kali ga hangada mu ina ga har rihe kunna ya ce wajen allah dan jin dadin ta allah iga can ni alfaga sallan sai daidai can diya wodi alfaga goga ta amma ka'ida ra can diya wodi sino borakan sun tinga can gulo da sahabbero kan sigire bilal iman duwa ganan kai ima igo can diyan wodin te allahu alama na alfaga hala gone duk dalili gone mo kan iduwa ga igi can di to alfaga igi hin ga bangan da islam isi ma hamsin wodin nan kulka iko mayo go iga can di can diyan kai nano wa kan go ta judora allah allah ya wala maliki nodin can diyan kai na allahu akbar nim im kogin wadi sai hatta yan sitinanuwa Allahu do irin hansi wato din kaliya akbar za su tira alfaka saran kafin o kan gonodin za kan kafin inganta gainun ifata yan gaido su moro karra ne fata kafin o gobe ne gainun mo gobin dora wani sai barfawan gaye ti ci ne wani mo ya danganta eh sadefan di wani irbore irlabora ci ne ago irabore kan foyan ga gain kafin ya ta gainun allahu agbar aga wala borasi bai dai hankan gono din gogo mila gayinu ne gogo ci wani ai gidirin ai sidirin ya wato kirbo nigeria ga cewa irkura ladan wadda dai no yauno da irko ba hal ni ga dona ga bai hanka gone wadda din ta sa nim ce jifo din go qur'ani ce wura ni go talib kan go ce ce wala larabci ne hambara handu ido banda ne mun faham irman gugudu a rosu wala borkan ga hinsuru ga ladantara ta yi bisa mana wannan bainal kausai na tuna wani da muka zauna lokacin karatu nigeria inda muke karatu ladanin masallacin wai kai ba ko in ka zo haka ce ganin ina mai yake hudi sauki kayi shekara daya haka ce dama dama kai dalibi wai karatu ka ce in kai sa'a wace kuma wata shida ka gane mai yake amma babban illar mala mun kasa samun wanda ke da haƙurin zama ladanci kuma irin shi
idan ma ai haka ne al'amuran na suke wanda bai iya ba shi ya haisun ya ɗauki wuri wanda ya iya kuma bai son ya yi aiki haka shi ɗaya yake wasa da mutane to wane ingano illa to wadda sai alfaga ka sai allahu akbar do ngono borbogo gayeti aga ba borkansa ba wato ne afoyan mu akno ina haudu sukun afoyan gayeti fataha akabar hatta yanno eh wadin banda kala bayano ka alfaga tonto ayna fo ay fongo har hinka kirgma alfaga gene borfoyan gadne allahu wo irkoy wo dondonno yaadno alfaga fasara matana gite gite dondo ane yaadno kelma ɗi ɗi tontogaga non foy gi tontogaga gite akbar aga tonto a fasara ge yawola hankan gi jimdi buti kanga kaati gumo o palar yawol donda yankiga karga tunandi e non fo mo irma alfaga gene aga ye yawol hankan hankigi fiji yawol sare alhaali ngumo harfo da bare kofunda hankan himan to hatta yano new imda aka ya dino ba undo mo ima candi da ba aka ba sai bananta mo alfaka kan da ra'un kan gom akbar dina hau iga kaya bo malam nan ba ku yi faɗa mana in za a wuce domin wajen tsayawa ko za mu zo kan shi yanzu na mun ka tsaya to ne wa alfaka tabbatar ne sai kai ya modo nimsi ne akbar abawu mu harfi no ki ga hau wani no alfaga fasarar sai kalir mahangar gutunto ne wa iphone gudo kan dig biso wa matani gine di sine akbar allahu akbar da cin da matani gite irga ma alfaga do insha Allah idan muka zo wajen akbar muka ce kamar sawa a cikin kabari akbar kuma kiran kamar mutum ya ce Allah ya yi kura akbar ag akbar akbar kamar Allah ya kura kenan
harfu gona kan murfon gane akbar ne wo irko wo kusurno hayo kulu fa wo fongo sintine allahu nigne gada ima hayati akbar zigare akbar kula agoga irko yeti haifu wani sai wallahi a sinu mana da kun tunatar da mu haɗarin zama ladanci a to da yanzu dai abi abin da lokaci zai bayar saboda abubuwa ne ai yanzu duk bayanan da muka yi muna faɗin abin da mutum yake faɗa wanda ba daidai ba ai bayanin hatsarin abubuwan ne haka ne ko san da yawa malama wajen ba da sallah idan an zo ba liman ina liman ma dai ta zama mai tilas ne da an ce shiga shiga kowa na tsoron shiga shiga to ladan ne an ɗauka kamar dai da an zo a eh ba matsala haka lalle ta fada Allahu akbar Allahu akbar idan za a haɗi dama Allahu akbaru ne to amma ga ka'idar larabci za a tsaya akan sukuni to in ka ce Allahu akbar ka tsaya akan sukuni amma idan za ka hada Allahu akbar Allahu akbar saboda ra'un din za ta tashi tunda za a hada ta da wani abu an gane ko shine abin da mun kai bayani sai abu na gaba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah afwan mana in afwan bainal qausain kamar muna jin malamai na duniya ana sa larabawa suna kira Allah suna ja da abuna shi ne nake maka ai nace maka zancen nafsi ne su malaman asar cewa suka yi jan na farko a larabci a ilmanci babu shi ka gane ko na biyu nafsi na ja in an ce bilali ya yi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka to shi da ake neman nafsi ina fata an fahimce ni ba za mu kafa hujja ba da larabawa misali ina fata an fahimce ni su cewa sun kai sanadin shi to yanzu inda abin yake da matsala zamanin bilal babu abin ɗauka a rubuce ga yadda yake ina fata an fahimce ni shi yasa wannan matsala din tana da abin da na dan yi ishara ne gare ta saboda ɗaliban ilimi su rinka sanin irin waɗannan matsaloli mu ko na kasa kan mu yi dalili cewa dan balarabe yayi ai shi yasa mun ka ce mai so in ya kawo dalili ai magana ta ƙare ban sani ba ina ganin ai bayan nan suna abin nan sai an yi mana gwari-gwari da nuna eh haka ɗalibai ne na ƙasa haka haka Allah ya samu dace amin amin ashhadu an la ilaha illallah kuskuren da ke cikin shi na farko akwai masu mai da shinun sinun wannan mun yi bayanin shi musamman wajen hillani da wajen zabarmawa zaka ji mutum ya ce ashadu ashadu ashadu wani kuma zai ce ashahadu yayi ma shinun shadda shi kuma wannan zaka iske wajen Hausa ake samun shi ba ashahadu ba ne ashahadu
kai yayi yawa yawa ashahadu ba a mai shadda in ka ce asha shadda ce ka yi in ka ce ash sukuni ne ka yi
shadda da sukuni nan ne bambanci shadda da sukuni ga wanda yake ya'yan rubutu misali ashhadu an la ilaha illallah ba a ce ashhadu aja a'a ashhadu an la ilaha illallah kuma ba a cewa an la saboda nunun ta an rubuce amma nunun in ta haɗu da lamun lamun take komawa wannan shi da ake kira al-idgham bi ghairi hunna ashhadu an la ilaha to na Allah ilaha ba a cewa Allah ilaha akwai masu mai da Allah hwa hwa an gane ko ashhadu an la ilaha il sannan su ce ilalla akwai masu cewa ilalla Mm-mm. ashhadu an la ilaha illallah an gane ko ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu mun yi bayanin shi anna shadda muhammadar rasulullah ba a ce muhammadan saboda nan ma nunun ce ta tanwini ta zo bayan ra'u sai zamanto idgham bi ghairi wunna ashhadu anna muhammadar rasulullah to ana muhammadur rasul ba a ce muhammadur rasulullah saboda anna muhammadan an gane ko shi anna abinda zai zo bayan wato anna da inna zai zamanto mansubi ne inna allaha ba a ce inna allahu ko inna lahi inna allahi ashhadu anna muhammadar rasulullah to eh, rasulullah can karshe rasulullah akwai masu cewa rasulallah an gane ko to shi wannan da yawa daga cikin malamai ta yi cewa ba a ce ashhadu anna muhammadan muhammadan rasulallah amma wasu daga cikin malamai suka ce a cikin yaren larabci akwai wasu kabila wanda suna mata haka nan in ma mutum ya faɗa kamar Sheikh Ibn Uthaymeen shi ya ta kan wannan amma dai abin da yake a larabce eh, zahiri shine ashhadu anna muhammadan rasulullah masha Allah alhamdulillah alfaga ta tanyar sai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to wane ifo ta hatta mu kai irbol bobo go gaci kun gano yawon matkawar ma alfaga na bangane ashhadu za sintine ashhadu ashhadu sukun gono hauyan korba kigite ate ash aban amma borbo ga gaban da kalamin ya shadda ash shadda asha أشا أشا.
أو- مم.
داني أش كله عم شادة شدة فتحة وقابل أتي شدة نوا تودي هو حتى إنه كان إرلا دم بو بو قاسي ودي مبدا كليفو أشه أشهد أن لا إله إلا الله دي دي إناني مانا Allah ilaha أن لا إله Mm.
ya wala hausa cin da hausa jin ne ga yace Mm.
cin yanno dai kan tontan yanno kan gote irci nara asi larabci nara wadi sai dole nono gorola dan wala alfaga kan gin chondi chayan mat kai gibor chondi alifin bawon da qur'ana ya dino chayan ai diman ta da hatta yango gono ashhadu an la ilaha illa allah asino wala ashhadu anna muhammadan ashhadu irnate banda manti ashaha asha asino ashhadu alla ashhadu anna anna ne wa an igagayi dole no manti kawai ni ma karga bisa ashhadu anna muhammadar ni ma kayyan kayyan aido dole in kano din kaina muhammadar ne wa burbubu ni ma idla dan gane muhammadur burfu muhammadun ama goko am ko rasulullah rasulullah rasulullah ashhadu anna muhammadan to rasulullah burfu gane rasulullah Eh, to wannan wasu Nada.
daga cikin malamai ibnu uthaymin shi ta yi cewa babu matsala ni ma Eh, alfaga ɗaya daga cikin malamai amma dai ban da shi Bayan ban- wakul ban- alfagai.
ban taɓa jin wani alfagay no wona jenke isbara kala alfago follo kanko korbondo alfagay ko ma sujama ya fa kanko to usaymino warango ma dalili bayan o kul fahamaydo iga iga sanni sambugate hujja ingi hino ingo wone dine ashhadu an la ilaha illa allah ha banantade asintare o cindomo o dangay wodi mbo imam mbayade bonno rasulullah to hatta yango dai ashhadu anna muhammadur wodi no sino muhammadar rasulullah kalbarata wodi bonno alfaga kayir se kal tontono to sai hayya ala sala hayya ala sala nan hayya ha karami ne ba a ce hayya hayya sannan ala sala as-sala sadun ne ba sinun bane in ka ce hayya kuskure ne hayya shine daidai ala sala as-sala ba a ce ala sala domin sadun daban mun yi bayanin wannan cikin karatu sinun daban in ka ce hayya ala sala mutane ku zo zuwa ga sallah in ka ce hayya ala sala sala sala to ko ka ce mutane su zo zuwa ga wato kamar kwando sallah domin sallah da larabci shine kwando ko hayya ala sallah masu hayya ala sallah ku zo zuwa kwando hayya ala sala ko ku zo zuwa ga wurin shakatawa a muri a tasliya kenan
Allah ya sa mu gyara Amin, Ya mu amin.
dajiya wannan musamman ladayon nan mu da ke kira haka Allah ka shirya mu Allah ka ba mu ikon bin karantarwar masu sallallahu Allahu alaihi wa alihi su wasallam faka tattalin sai da hayya ana sala nodi hayya do zasin tine ha'ul no alfukan cin sai iddar su bananta dirra kan bisa ha'ul mun gana fata kan rabin dira na ku hauno kan ga ka nodi no a tuniyan wo kala mai ga an fata amma borai go ga samu da habero kan ga ka ganda na fata hayya hayya da sala wani hatta yanno ha'un a gwanda shadda mu hayya nodin mu kai yan bobu sino ai ga alfaga ha irga kawo da musanna hayya ni ma ci da ha'un nin bisa kalji ne sala sa sadu man ta hayya da sala din ne sala sanni fono nin fasar man ta jingariya hayya wani dungunan irsu ala wa jawabu rama irna arsala mai ha ifo ka ta fassara gurbo ba su bai kalle haka shiri a yi wani sannai da tun da ba ka sanai sannu wasu kulmo ir wani hada fora manufa ai gabai ai gabai nimci din su bai wani gini hina ta dinga ba amma ni bai ni su bai ne ai su bai nim fulan zam ir ko mirfaman to ne o sala alfaga na fassara sai ya warware muka imka koi foga e faniye ga killeyde walla leyda kanga iga jinaydan walla hay fokki iga jinaydan nema borem kaga koyaga bawi ina irko mawi ce igogo bore e, encouragé im kaga koye irkoye waraɗo gomniɗo to newo igone borem ka koye cillara walla borem ka koye nan kanga fulanzam ga fulanzamay nongu wurin shakatawa o ma haw faaro afaade nduma anndu ni waawi won mi wara mbiya han saraw kam wote irla tan e mayera woni mono bor fof kan so mbiya woni o kaani koy ir ko mirkanda malan deyde nan nattuna cewa wajen hayya in muna jin ladanai su ma sai su daɗe a kan su tsaya shi ne hayyi muka ce ai da kaji abin da mu karanta da shi ba kiran kuskure na da zaran ka ji ba mu kawo abu ba mun ka ce ba biyu bane ko mun ce ya akwai irin shi kaza to Eh, duk to- wanda ba shi ba haka ne bil mafhum kuskure na cikin na ce muku darasin mu da ƴan uwanmu sai an yi wani gwar eh haka kuskure na duk abin da ba mu kawo shi ba akan cewa akwai kala biyu to kidan wanda duk zai yi sai zaman to babu ne dalili akan shi sai in ya kawo dalili akan shi Allahu akbar to Allah ya samu dace amin حي على الفلاح hayya alal falah shi ma hayya mun yi bayani kan shi alal falah falah shi al falah ha karmina shi ku harafi inda za a tsaya daidai inda ya tsaya mun ka ce daidai nan na ake jin mafitar shi hayya alal falah to wasu sai su mai da shi hwa su ce hayya alal hala wasu kuma su ce hayya alal falah Mm.
to hala dai babu babu ha cikin larabci Mm. amma in ka ce hayya alal fala ka gane ko ka ce mu zo zuwa cikin daji babban daji alfalatu shine kunkurmin daji in ji malaman zaure irko birkanda ya wani wata kawaran ma hayya ala alf- hayya irin ta sintinai ci yan wa hayya dasa ala sara ne mu hayya ala al- eh, falah to za su tunai ina sintina fassara kala ala al falah ne wo ha'un nun ma alfaga na cauda to irin ladan ce dai igine hayya hayya ala al falah ima ha'un bambata jindau cindo si babu ya ha'u no goni fala ikata bono to hadde ni ne fala ya ci ne ni ne irin ka koi saji berira alhali larabci ne cin cimo waka wakwai bonkane ga Mm, ku zo zuwa ga tsira bonkane hallasai ga wani ci janga ci yan hanna albar mai manti ya dun mono dole ir ladangai da ir alfaga kan ma ladangai ga ima ladangai fongani wani no agwa har ban batera kan borcin da jahilai jingare da gidi kan alfaga wo a sandan da ga malam na tuna bainal qausain wannan suna ganin duk malamin da ke masallaci sai ya canza wajen ladani 20 da ya fara dan nuna musu sai suke malamin da na da tsanani eh to saboda ba aikin suke son su yi ba suna son su yi aiki da son ransu ne wannan aiki kasashen mu sai dai hakuri mala haka Eh, aikin addini an ɗauke shi ba bukatar wani karatu haka kawai Kuma dai musulmi ne.
abin- abinda ka ga dama shine za ka yi ai shine bata mu da musulunci musuluncin gado muke yi ba na ilimi ba su tura su ga mu- musuluncin ilimi mu kuma musuluncin gado ne muke yi mafi yawanci Allah shirya mu.
amin amin wannan ke na hayya lil falah to sai sai akwai ab- shi Allahu akbar Allahu akbar mun yi magana kan shi da la ilaha illallah shi la ilaha illallah wannan in kaga dama zaka ja shi biyu in kaga dama zaka ja shi hudu in kaga dama zaka ja shi shidda malamai sun nuna ana jan shi kamar ka ce da wanda ya ce la ilaha illallah da wanda ya ce la ilaha illallah da wanda ya ce la ilaha illallah duka ana mishi to ina fata an fahimci daidai wajen hayya lil falah shi wannan za mu ji Shine kuke kashi ne.
za mu ji a'a la ilaha to an gane ko shine ni bayani okay na shi dauka wancan jan da kuke magana eh ja na Hayya la ilaha ni ce To.
eh shi hayya alal falah ban zo kan shi ba to to to to kenan nan ko ƙara maimaita mana afwan la ilaha illallah Mhm.
ana jan la din nan biyu ko a ja shi hudu ko a ja shi shidda Mhm.
ka ce la ilaha illallah ko kuma la ilaha illallah ko kuma la ilaha illallah Mm. kalabananta hayya lil falah banda kala la ilaha illa allah to no dino alfaganir fahman kan can diyan mo kante za su kira la la din can diyan kala kala ya wani mutka go qur'an taura din mama can di can diyan kaina sintine wana kamar dai second duk sai wannan maliki wana Mm.
ya wala wala mu macen di bindora wana kan aman- abisi ihinka amanto igu Mm, kamar cat second oh, ya di mono kal bananta ki gi hindi kamar candi kala cat si second second ya yawa candi eh oh inni ga candi kaina wane no iga ba niyo kala bananta la To.
ilaha illallah yanzu a ƙarshe akwai abu biyu na farko kiran sallah na asuba yana da as-salatu khairun minan nawm Mhm.
to da yawan mutane suna cewa as-salatu hairun nan wajen Hausawa hairun na aka cewa Eh, wajen kuma zabarmawa da Kairu.
hillani kairun minan nawm saboda su babu kha sai dai ka Mm.
al-kairu wato wannan kuma problem amma ko wajen karawa su ma al-kairu suke cewa salatu kairun kake cewa ana cewa abu na gaba sai cikin iqama wadda ana cewa wato Allahu akbar Allahu akbar mun yi bayanin wannan cikin kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala falah wannan duba abin nan qad qamatis salatu qad qamatis salah to nan qad zaka ji wasu mai da shi kafin su ce kada qamatis salatu kada qamatis salatu qani qad qamatis salatu qad qamatis salah sannan na farko an ce qad qamatis salatu in za a hada sai a ce qad qamatis salah ba a cewa kada kamati salatu kuma kuma ba a cewa kada kamati salatu kada kamati sala an gani ko kenan na farko kada kamati salatu kada kamati sala shi kenan sai ka tsaya amma ba a cewa kada kamati wato salati an gane ko kuma ba a cewa kad qamati salatu kad qamati salatu a tsaya ko kuma a ce kad qamati salatu kad qamati salat Mm-mm. ba za a yi shi ba wannan duka Allah ya sa mu kurakurai dace, Allah ya fahimta da mu Amin.
wannan kalabbanan ta ka alfuganar fongandi jingare za su tana sannan kirte asuba kan ita hiyar sala ay as-salatu khairun minan nawm irna ciyan aido irci ne ra ya wala hausan kai do harai kha'un nibdi iga ita Aha.
ifanin Aha.
hiyar as-salatu As-salatu khairun khairun- kuma khairun.
iga ti hairu ya wala kha kan sino cina da ra ir cina da ra kula ga ya khai- hairu hairu to dole mono karra ima ima te harfo ima ci matka go larabci ne ga warga tila sani am ya kha da man tare mana ga barmai ya dum mono kala ir burcin do ya wala zarmai da hankali mu yadin kan ge mo ka kha'un igayati kafun as-salatu kairu kairu kafin ne ga yace wani hatta yana kan dole irla dan ai mahagoida da an kan gihim yadi kalamu eh, iqama do jingar kayan dodo tika Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah kalimtu qad qamat as-salat qad qamat as-salatu to dodin ne ma burfan ngane kade kade manti qad kafu kofin kan godo da iga yake kafu wani alfuga ci kan irla dan ya irma hagoi da nango kodi wadin banda kala tuwodo kodi qamatu salatu da di- dingo bisano din kai dingo kai kodi qamati sala kodi qamati sala dingo bismo bin tuwo no gono kodi qamatu salatu kodi qamati sala to da barfo mu a gane kada hatta yi mu kada kamatu salatu kada kamatu salat a wani ana hasara kada kamatu salatu kada kamatu salatu wani lokaci wannan ma wani sai ya buga shi Oh.
saboda wasalin yake to karto to wani yan dai har yana kan dole ka dai dingwar ladan alfaga ladan do alfaga bayan kulmo irko in kamara nigi da alfakan qur'ana alfagano nigi da agwanu cayan ya da mona agwanu jingar kayan biya irko mi ruwa fukan di mana waɗannan ne muka samu to yanzu waɗanda muka samu kuma lokaci ya ƙure sai Eh.
fatiha amma amma ina ga sai dai mu yi shi darsi guda eh, ko saboda kamar ban sani ba lokaci ya ƙure eh To.
lokaci ya kure To babu yanzu matsala.
in son samu mana a ɗauko mana alfazin kiran sallah eh yanzu muna iya mu dan bada misali ga kiran sallah da kuma iqama yadda kamar abin nan waɗansu suna ganin eh, sauti domin lokacin da aka ce a sala wanga bilal Mm.
domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga cikin dalilai shine fa innahu an damin ka sautan shi abdullahi wanda ya yi mafarkin aka ce je ga ma bilal sai bilal ya abin da ya karanta mishi shi sai aka faɗi dalilin da yasa aka zaɓi bilal an damin ka sautan ya fi ka sauti to eh, ana son ladan ya zamanto mai sauti mai kyau mai murya mai kyau kuma ya yinka yin kiran sallah cikin lokaci eh, in dai musamman ya zamanto mutum na da mai kula da lokaci Mm.
to bari mu fara da kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar an in za a tsaya sai mu tahi mun ce in mutum ya faɗi wannan eh, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar so hudu sai shiru sai yi shiru an gane ko sai ka ji eh, abin nan eh, ya yi shi a asirce sannan ya bayyana ya ya ce gwada Sannan yana daga murya.
yau- ya yauwa dan samu kalkai sai gwanda to wannan akwai shi kawar su dauki kamar jahilci ne ko wani abu ina fata nan wajen mun an daina yi eh amma dai akwai shi kan mutum yayi eh inkari ashhadu an la ilaha illa allah nan za a ja shi ya halatta saboda maddu al'arid sukuni ne ana jin shi har shidda أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله Mhm.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نم وجلا من قرشي منشي أنا إيجن شي biyu ko hudu ko abin nan eh, shida duk inda ya zo ashadu an la ilaha kira in kaga dama ka ce ashadu an la ilaha illallah Mhm.
ko kuma ka ce ashadu an la ilaha illallah Mhm.
ko kuma ka ce ashhadu an la ilaha illallah kenan duk inda ladin nan ilaha take hukuncin ta guda ne masha Allah Allah sai abu na ƙarshe game da iqama eh ita ko Allah afuwa na hamuce shiga ikama wajen hayya alal falah sai ma muna shi ma da duk wasu- dan shi ne maddul aridun lissukuni ne maddul aridun lissukuni hayya ala salah hayya ala falah ya dace a jashi shidda maddu al arid lissukun
sai ikama إقامة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر كوكما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله masha Allah an gane ko eh ikama kuma akwai wadanto wata ikama wadda adda bibiyu wadda ba irin wannan ba komi bibiyu ake yi to wani in ya ji ta sai ce wannan ai kiran sallah ne a ita ma akwai ta masha Allah ta eh tabbata musamman ga gabascin duniya in ka ce wajen su indiya da ina da ina duk ita ce suke yi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falah hayya ala salati hayya ala salah hayya ala al falah hayya ala al falah qad qamat as salatu qad qamat as salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Sau bibi to wani in ya je bako ga Sai ce wuri wannan lafiya ya ce kai An kawo sabon.
wani sabon addini ya dama an ce karshen duniya ba a ga komai Allah ya samu dace ba An gane Allah ko?
ya biya Allah ba da ladar haka mana abu ɗaya da ban jiya ba ko kuma zan so mu tunata da juna cewa muna jin nan wajajen mu wani lokaci wajen kwada kwamati salatu wasu na cewa so guda suke kwade wasu shi na da ce maka ai akwai mai biyu akwai mai guda shi kad qamatu salatu komai za a yi shi guda guda Eh, sai a wa- zo na a yi shi biyu wasu su yi su yawa shi wannan akwai shi to masha eh irkon bana na gwamni an yaje wani lokaci irto kusan bananta lokacin su wasu irin furu suratul fatihara wani sai irbihin surun da wani kaddai irko ne arzikan din da ba ku nai da ba ni sai mana kan goka alfaga ga tayar sai suratul fatiha insha Allah wani sai eh, halar gaban a kulu alfaga nirfon gandi irin sautu ya wala matino iga ce da waran ma ciya yan goma ka alfuga mi cauda ya no iqama wa ante irse kala bananta mo ya wala nangu fo kayan di mo nangu bona kai iga sura iga kayan di ce hinka hinka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ni hara irsa ta ma din koy ya wala inda hare da shin da cin cin da yadin daga ma ya din ne ce burkan koy no din kula mamaci wajen sai ni ba cauyan cauyan aslam tarai cauyan yawul mathematical no ayo mathematical ke ci warase she ma kul kiful ni di resultat follolo ma hadde sunna caunon ce ni cau Niger ni cau ya hare ni ko ya hare ni a follolo ni kagaga kadde ni du ikci ni sai mo aslo haye ibor hinzano li ta joli bo wala follo wadi sai ko mir waf kandi irto e mi somo wane wo bananta kan tiran jingar cayen hinnano irna te jingar cayan goma har ban batano arsalan tarara han fo han alfaga kan da sai daraja da albarka kongola dan ai sai da an kan yi yad yadin mono matkan a wani tinaga tinda matkan liman bobu go humbur liman tarai yadin mono la dan ai hima go humbur bor kan gin bondo mo wallahi an bai han kaga bawo furgate irko mirwa afkani imi songo banantane wa kaydu irko mal barka dan irse bor kul kan da kam dan irse imi songo to arsalan mai do daw tenere bora kulu bor kul kan gonda ni ya hanno jin bora jina ma koyde jina am bori irko ma bina an sir ko ma tabbatan do gomne bo irko mer kul halasi bor kul kan siba irse gomne bor kul kan no nan kul kago ya irko do borno kan ga kanda ma kanda das kanda irko ni ma safar aslam ise irko mer tabbatan do qur'ana bon da wono goyo irko mer tabbatan do sunna bon irko mer tabbatan do sunna bon wani halar gabanin sai mano kan bisa ifon gadowar sai da irko bai na interna feri mun ta haikul sai mu kaddai sai ma handu hin zai wo kan zankai gatan maski gaba to da irko bai feri ai goga zankai ta irgo ga caudai amma aiki ka'ida bambat fallon of sai bor kul kansu ba imin ga izo goko amskan da ido zanka kansu ma sanni gane go zanka kan aste astusu yangai mo gabara ga bisa ba an dunya kulo to wadin duniyar sinai kalbai yana mu gayin ya hare wa kan magabai a iza a izo ir izino to wadin dumnar koida wadin sai nan gogo fere ka ida yan gono da han kaga bana izo cewo da wani gwara yardo da irko bai da ce wala anarce da irko ba kuma bayani yanye da yan uwa kun ji karshe ina tunatar cewa magana vacance da ta zo sanadiyar da vacance dai mun bude intana a wajena da yara ke zama komai wajen su wajen mu ne a ka'ida gudanarsa shine duk wanda ya san dan shi ba a taba shi da ne mai marajin magana kuma mai shekana sosai sannan kuma ya ce ya sa mana ka'ida shi dan shi ba a bugun shi ko wani abu to kan ma ya zo wajen mu mu ba mu karɓar irin waɗannan yara yaran da ka san ɗan kaɗan mu ne mu ma namu naka ne su muka yadda ka kawo mana insha Allah muna roƙon Allah in ka zo ko ka kira ka ji bayanan du'a da muka sa akan irin wannan da roƙon Allah dai mana za mu sa albarka a shi kenan a sallami da to sai mu ce muku Allah ya karba mana gabaki dai duk wanda ya sa mana hanyar hannu a cikin shirin musulunci duk inda suke jiran tele masu taimakawa Allah ka taimaka musu duk masu minahiji ko masu zagon kasa akan karantar da addini ga malamai da makamancin haka Allah muna roƙo in mai shirya na ka shirye shi in mai shirwa Allah ka yi mana maganin sa hasbunallahu wa ni'mal wakil la hawla wa la quwwata illa billah an yi da halaka gona kan irgiye ga da alfaga kan ka ci suratul fatiha bo insha Allah in ko kargicar ku bai abu yan uwa ina tunatar akwai halka da zamu kare yi da malam kan suratul fatiha da roƙon Allah ya hada mu da rai da lafiya a lokacin sai mu ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh